وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت نفس عني بها في دائرة عنايتي ونفعت نفس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتي وأرفت نور تعصمني بها والمنتمين إلي من جور الجابرين ومكر الماكرين وقوم الظالمين وبيان الغاة المتربصين والشمال الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين amma baɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai karin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiran yau ashirin da biyu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da biyar ga watan wanda ya zo daidai da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙa da ya mana jagoranci kan abin da zamu faɗa har ramma ya ja mana aya na talatin da uku a cikin suratul bakra wanda yake faɗa sama da sarki bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الله سبحانه وتعالى يقول يا آدم أنبئهم بأسمائهم يا آدم ba su labarin menene wayannan sunayen ababen wanda aka bijiro musu da shi falamma an ba hun bi asma'i yayin da annabi Adamu alayhi salatu wassalam ya labarta musu sunayen wayannan ababen kala sai ubangijin nan namu mai girma da daukaka ya ce alam aqul lakum ashe ni ban faɗa muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni ne masanin abin da ya buya a cikin sammai bakwai da abin da ya buya a cikin kasai bakwai da abin da ke tsakanin sammai bakwai da kasai bakwai din wa alam ma tubuduna wa ma kuntum taktumun kuma ni ne na san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke koyewa malamai suka ce menene abin da mala'ikun nan suke bayyanawa menene kuma abin da mala'ikun nan suke koyewa malamai suka ce abin da mala'ikun nan suke bayyanawa shine a taj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak kaga ai sun bayyana wannan tunda an tambaye su ni jayyun fil ardi khalifa shine suka faɗa wannan abin da suke bayyanawa a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak to menene abin da suke koyewa wa ma kuntum taktumun menene wannan abin da suke koyewa shine aka ce wannan hassada da girman kai da ke cikin malaka cikin wannan mutumin da ko wannan halittar da ake kiransa da suna shedan ko da san lokacin yana cikin malaiku ne mutum yana cikin malaiku akwai abin da ake magana mutum ɗaya ne ake nufi da magana amma sai a yi jam'i ko mutum ɗaya ake nufi amma sai a yi jam'i sai a ce kowa da kowa shi wanda ake magana a kan shi ya san kan shi shi ne abin da hausawa suke cewa wai kowa ya zagi a kasuwa ko ya san da wanda yake yi to irin wannan magana ce mutum ɗaya ake nufi da magana amma sai a amfani da sura da jami Allah ya ce na san abin da kuke bayyanawa wanda yake shine a tajar biya man yasul biya wa yasfiku dima'a wa ma kuntum taktumuna shine abin da shi wannan shedan ya koyi a cikin zuciyar nan yanzu Allah subhanahu wata'ala zai kawo dalilin da abin da ya boye a zuciyarsa zai ci shine Allah ya ce mana mene a gaba wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Allah ya ce ka tuna ma ya annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin nan da muka ce da mala'iku fi wa annabi Adam alaihi salatu wa salam sujada fasajadu ana cewa mala'iku da su sujada fasajadu dukkan su sai suka yi sujada shine a wannan suran sai ka dauko fasajaba zai malaikatu kulluhum ajma'un ko fasajadu sai mala'ikun nan gaba ɗayan suka yi sujada illa iblisa aba illa istisna'i ne wannan exceptional ko exceptional ne illa iblisa aba sai dai shaitan ne kawai yaki yake yi sujada wastakbara kuma ya girman kai girman kan nan da yayi wa kana min al-kafirin sai ya sanya shi zama cikin kafirai wannan ayan malamai da yawa sun yi maganganu a kanta malamai na farko suka ce Allah subhanahu wata'ala ya bijiro wa da mala'ikunsa wannan umarnin ne don ya nuna musu isassa da kuma fifikon wannan halittar da aka yi wanda ya shi ne annabi Adam alaihi salatu wassalam wanda fifikonsa Allah ya ɗaukaka shi ya darasta shi a kan su mala'ikun ta hanyar mene ta hanyar ilimi kenan da ni da kai in muna son Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka mu ba Allah ya kaskantar da mu ba Allah ya wulakantar da mu ba Allah ya tsare kana son Allah ya ɗaukaka ka ya mutunta ka ya darasta ka ka tashi ka nemi ilimi ka tashi ka nemi ilimi wannan ilimin ta kowane irin siga in ilimin addinin ka ne ka tashi ka neme shi kamar babu gobe in ilimin zamantakewa ne na duniya ka neme shi kamar babu gobe a kowanne ka zama to gani a kai sai ga Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka darajarka ya fifita ka akan waɗanda ba su tashi sun nema din ba an gane wannan duk da shi Allah subhanahu wataala ba ma'auni bane a wurinsa dan ka yi ilimi kuma ka kowa a gari ba sani ba kun gano wannan shi Allah subhanahu wata'ala kuma ba ma'auni bane a wurinsa wai dan kayi karatu ka ce kuma dole sai Allah ya ɗaukaka darajar ka akan kowa ba ƙa'ida bane na Allah a kai ne ka tashi kai ilimin nan Allah ba zai wulakanta ka ba amma fifiko ɗaukaka wannan wani abu ne na Allah an gane wannan ko fifiko da ɗaukaka da samun kabuli a wurin mutanen gari ko a duniya wannan wani abu ne na Allah za ka iya ganin yaran ka ne kai ne ma ka koya maka karatun sai ya zo ya fi ka karɓuwa a wurin mutane ya zo ya fi ka ɗaukaka a wurin mutane ya zo ya fi ka kuɗi ma a duniya saboda mene shi Allah ba ma'auninsa bane dan ka yi ilimi dole dole sai ya ɗaukaka ka akan kowa a'a kai dai ka tashi kai ilimin in kai ilimin Allah ba zai wulakanta ka an gane wannan to yanzu an ce ma wa'annan mala'ikun su yi wa annabi Adamu alaihi salatu wassalam sujjada saboda mene titi ko da daraja da Allah subhanahu wataala ya ba su an gaya mana da masu sifan wa'annan mala'ikun a can suratul talaq ko la ya'suna Allah ma amarahum wa yas'aluna ma yu'maru su wa'annan mala'ikun ba sa saba umarnin ubangijin su saboda da Allah yana cewa su yi kawai sai suka aikata to wannan iblis din da ke cikin shi kadai ne bai yi ba to kaga wannan ayar malamai da yawa sun ta tattauna abubuwa da yawa a kanta. Wasu, ta dalilin wannan ayar, suka fita musulunci. Wannan ayar da ake gani, ta dalilin ta wasu suka fita musulunci. Ko da ko su ba su san sun fita musuluncin ba. Za mu magana a kan su daga baya, insha Allah. Malamai wasu suka yi ta magana. Daga cikin malamai da suka yi magana a kai, wanda za mu yi tattauna maganganun ba na wani ita ce. Suka ce ta yaya mala'iku za su yi wa wani Allah sujjada bayan sujjada babu wanda ya cancanta a yi masa a yi masa sujjada sai Allah subhanahu wata'ala. Wasu malamai suka ce shin wai sujjadan nan da annabi Adamu alaihi salatu wassalam mala'iku suka yi masa shin a matsayin sigan bauta ne ko ko a matsayin mene malamai na uku su kuma sai suka ce as-sujudu li ghayri Allah ta'ala la yakun hada ayyuzu ayyuzar min al-ghuruf yima wannan Allah subhanahu wata'ala sujada ta kowace irin siga ne ta kowace irin siga ne baya halatta haramun an gane wannan haramun wayan sun ne malamai na uku malam sai ya ce shi abin da yake gani ya kamata duka wayannan malaman guda uku su fahimta ko wayannan gungun malaman guda uku su fahimta shi ne wannan magana shi ne imamu sha'arawi wanda ke nan islaman sunan sabbin nan babu sha'awa yake cewa gaba ɗaya abin da ya kamata yana tafsiri mai zaman kansa shi za ka ga maulan farfesa ibrahim ahmad bakari yana yawan magana akan tafsirin ko ya ce imamu sha'arawi ya ce kaza imamu sha'arawi ya ce kaza to yana da kyau ka sa shi a cikin lissafin littafan tafsirin da za ka rika dubawa domin ka kara samun fa'idoji sosai kuma ka saurari maganar da yake a nan wurin yake cewa wa'annan malaman guda uku gaba ɗayansu shi abin da yake gani ya kamata a fara faɗakar da su a fara jawo hankalinsu shi ne ba ku fahimci hakikanin ma'anan abin da Allah yake nufi da wannan sutura ba. Shi Allah subhanahu wata'ala bayan ya bibi da Annabi Adam alayhi salatu wassalam akan mala'ikun nan ya nemi wa'annan mala'ikun da ya yi wa Annabi Adam alayhi salatu wassalam sutura. Ba shi bane ke shakantawa a ibada a abu ya zama ibada? To yanzu shi ne ya ce musu ku yi kaza To, wannan kaza ɗin da ya nema su aikata shi ne ibada. A lokacin duk mala'ikan da yake yin wannan sujjada ya yi wa Ubangiji sa biyayya? Bai masa biyayya ba. Yake to abin farko da ya kamata wayan nan malaman gaba ɗaya su kuku na fahimta ke. Cewa ai sujjada ta fito ne daga babban halara ita ce halara ta Ubangiji. Wanda shi ne yake cewa ai kaza ya zama ibada kuma sai ka yi. ko ba haka bane yanzu misali yanzu ba muna lokaci na azumi bane idan na tashi tun safe har zuwa yanzu ban ci abinci ba kai har zuwa faduwar magariba ban samu abin da zan ci ba kuma ban sha ruwa ba ya zama azumi ne ya zama azumi ba me yasa sai in na yi shi ne a matsayin ibada yadda Allah subhanahu wata'ala ne ya ce na yi na yi shi ne ibada amma dan kawai na ki cin abinci kawai ya haɗa har zuwa faduwar rana ba azumi ne ba ba ibada ne ba ko yanzu misali daga cikin wayanda aka yi kyakkyawan zama da su ko ake kyakkyawan zama da su har yanzu wayanda ba musulmai ba ai suka ce suna taya musulmai azumi ko ba haka bane ban sani ba ko nan gari ana samun haka za ga mutum ba musulmi bane amma sai yake yana taya musulmai azumi ko a wannan wannan shekarar akwai wasu turawa wai suna azumi wai suna taya musulmai azumi haka ce kamar ya suka ce ai sun gano azumin nan akwai fa'ida sosai sai za ma an ga ta ne mutum suna da lada ba su da lada saboda ba ubangijin su bane ya sa su wannan in ubangijin su ya sa su wannan to sai sun shiga musulunci sannan sai ya zama a matsayin ibada sannan har ila yau wayanda ba musulman ba ai kuma suna da wani nau'i na su na ibadar su ko na azumi ko sha biyu wani sabe sha biyun dare zuwa sha biyar rana an yi azumi ko ko kai azumin sha biyar rana zuwa sha biyun dare ko ba haka ba yawwa sai su imamu shawara yake cewa su fara fahimta cewa umarnin ya fito daga wurin wanda yake cewa ai kaza ya zama ibada shi to duk wanda yayi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya to ya zama to yayi ma Allah bauta dama kuma an faɗa su wayannan la ya'suna Allah ma amara kaga kenan Allah subhanahu wata'ala ne ya umarce su wa wanda zai amara malaika bis sujudi wa lam ya'murhum bi dhalika adam yace ai annabi adam alayhi salatu wassalam shine yace da malaikun da su jira to da kaman annabi adam ne Allah ya tsare Allah ya kare da kaman shine yace kai ko malaikun ku su jira daga yanzu duk mala'ikan da yayi ma annabi adam su jira lokacin da annabi adam in yace a fahimta magana bai ce ba ba amma da zai ce kai malaikun ku su jira a wannan lokacin duk mala'ikan da yayi mai su jira wuta zai domin ba a ma kowa sujjada sai Allah. To sai ma ne sha'awi imam sha'awi ke cewa to annabi Adam ba shi yace su mai ba ballan kana ya zamanto sabu. Saboda haka ubangijin ne yace ayi din ayi. Mali imam sha'awi ke cewa to duk wanda ya sujjada wannan lokacin ya zamanto yayi wa Allah da'a. Kula fi wallaha yace to abin da ya faru kenan a wannan. Sannan sai yake cewa daga nan wurin kuma za mu gano wai me ake nufi da hakikalin ibada imam sharawi ne wannan idan yau muna tafsiri ne kan tafsirin imam sharawi to kaga wannan imam sharawi sai ke cewa yana da matsar muhimmanci mu ƙara fahimtar me ake nufi da ibada ko ba Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mini ko ba ka yi tabbata a cikin alkur'ani ba to idan haka ne menene ibada da zo ne sallah guda biyar a rana shine ibada da zo ne azumi shine ibada da je aikin hajji shi kenan ibada in ina da kuɗi ne zakati ne ibada imam sharawi ya ce a wannan wani yanki ne wani kaso ne daga cikin ibada me ake nufi da ibada malam ya ce innal ibada hiya da'atullahi wa hiya da'atu awamirillahi ta'ala ibada ita ce bin umarnin Allah subhanahu wata'ala wastinabi nawazi da nisantan abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana kenan wancan ayan sai ka fahimta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba a halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta a awa 24 ka ba a san kai wani motsi kisa ba bisa tsarin karantarwa addinin ka ba shine ibada yanzu tafiya na ya zama to na yi ta yadda addini na yake yaya karantarwar addini yake kan tafiya kar na yi tafiya a doron kasa ina takama ina jin ni wani ne Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahlika al arda wa lan tabluga al jibala tula ko kenan kake tafiya a doron kasa kana takama kai wani malami ne kai wani shugaba ne kai gwamna ne kai shugaban kasa ne kai tafiya noman inda kowa yake tafiya ka san wasu in Allah ya ba su kuɗi har tafiya ma can zara za ka suna ana wani abu kuma kuma kuma ga ka suna yi ba ana wani taku na isa ko sallama ta ba wani ne kuɗi ba sai ya ga dama sai an samu dama sai ga wani haka barka sai ya wuce bas ni a in na faɗa wani abu sai daga mamaki kamar ko nan ko ba za ku gano abu ana samun irin wayannan mutane a nan gari ko sai ga sallama ba kai ne kuma ma sallama wanda a ka'ida ta musulunci cewa aka yi mai wucewa ke ga wanda yake zaune sallama ko wanda yake kan abin hawa shi ne zai ma wanda yake tafiya a kan sallama shi zai ma wanda yake zaune sallama karami shi zai fara yi ma wanda yake babban shi ne sallama za ka ce ma babban assalamu alaikum shi kuma bai ce wa alaikum salam in ya ga dama ya miko maka hannu in bai ga dama ba kar ya miko maka hannu ko a hausance ka gani ko ko a hausance ba babba bane ake so wai ya fara gaishe da karami kawai yanzu baba na kawai sai ya zo kawai sai ya ce min ina wuni dan Allah sai tsari a nan wurin a kai ne a matsayinka na karami kana ganin babba za ka gaishe shi ina wuni ina gajiya in kai mai tsugunawa ne ka tsugunna in kai ba mai tsugunawa ba ne kikam ne sai ka tsaya kikam ɗinka rikicin kina wani ko a ina da kyau ba kowa bai zai shi aiki ko amma ina da matuƙar bambanci da fahimci wannan nau'i na gaisuwa addinin musulunci ya ba kowa dama ya yi nau'i na gaisuwansa matuƙar wannan gaisuwan ba ta kai hajji na sujjada a sa shi a ƙasa an gani ko yanzu misali misali sallallahu alaihi wa sallama balarabe ne kowa ya sani kaidan larabawa ba sa gaisuwa a zubulli suna gaisuwa ne a tsaye kuma su nau'in gaisuwan ana rungumar juna ne sai a yi kis a gaisuwa ana kis a yi ana kis shi kenan ko da ko mace ne ba ko da mace ne yarinyar ka za ta zo ba za ta a za ta zo sai ka mata sai abin da kika cikin ake jawo ga yaren turanci sai ka yi mata na fake sai a yi fake din da fake fake a yi shi ke na amara za ku maka rungume yarinyar nan muna za mu ya yanzu kawai da mamun imamu mu nani kawai yanzu kawai zai mu gaci yarinyar ta dawo makaranta kawai ta zura gudu kawai da ta runguma mara za ka ka gani ko saboda mene ba al'adan mu bane ba al'adan mu bane an gane wannan ko saboda haka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya tsugunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaishe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan gaisuwan ajamawa ne ana wani ya ce haramun ne bai ce haramun bane ya ya tabbatar cewa wannan gaisuwan wa'anda ba larabawa bane an gani ko sannan abu na biyu mujarradin tsugunnawa a yi gaisuwa yana nuna menene kaskar yana wulakantarwa ko girmamawa girmamawa ne ko to idan haka ne ya tabbata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba kuwa mun na Imam Suyuti da da me suna wannan ɗayan malamin shi ma yana da asbabun nasa karkashin wannan sura da ta bawa aswadukum fawqa na ayyuha alladhina amanu la tabawa aswadukum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli tajharu ba'dukum li ba'd an ta'budu a'malukum wa antum la tashurun za a ga me ya fawo a wurin manyan sahabbai ne aka samu sabani na fahimta tsakanin sayyidina Abubakar ne da sayyidina Umar aka samu sabanin fahimta wannan yana ganin a ni fahimta na kaza ne wannan yana ganin fahimtar su kaza ne har abin sai ya kai wannan yana ganin shine ke kan daidai wannan yana ganin shine ke kan daidai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har muryar su ya daga shi za ni zamu da ta ko aswa ta kun fauka sautin dabi ai hankalin ka ba zai taba daukar cewa ga wani ya zaina manzon Allah rashin kunya ba ko ai ba zai yi ba to wannan shine abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna ɓacin ransa a kai ki har kuna magana gani a gaban ku ana samun sabani in an samu sabani walau rujjuhu ila ila Allah wa ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum to dan Allah yayi fada yayi fada yayi fada dan Allah bai daina fada ba har sai da sayyidina Umar ya tsugunna ya sa gwiwoyinsa ka faɗa ba kowa wannan sai da ya sa gwiwoyinsa a ƙasa sai da ya sa gwiwoyinsa a ƙasa yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya ya ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya aka hana daga wannan rana sannan na manta sunan malamin shi ma yana da yana da asbabun nuzul nasa na alwaƙi ba ba shi bane na manta sunansa shi ya kawo asbabun nuzul din sa karkashin karkashin wannan ne amana rasul ko karkashin amana rasul wayannan ayoyin gaba ɗayan su zuwa karshe ya kawo wani magana irin wannan wanda har sai da sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya tsugunna yana cewa رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga shin da ya shiga su kenan ashe tsugunnawa don girmamawa bai zama to harama sun mahanga ta addinin musulunci ba an gane wannan ko sannan abu na gaba idan mai cewa tsugunnawa haramun ne saboda tsugunnawa wai a cewan shi ko a cewan su yana cikin sallah kai ban ma ne da kara faɗa babu tsugunnu a cikin sallah akwai tsugunnu a cikin sallah akwai tsugunnu a cikin sallah mu ga wa gidan magajiya babu tsugunnu a cikin sallah ko ko ba ga din da ne da ake tsugunna mun kana tsugunna babu tsugunnu a cikin sallah babu tsugunnu a da akwai wannan a cikin sallah ka san ganin da wani haka a cikin sallah babu wannan abu a cikin sallah babu an gane wannan ko mukaddara haka abinda larabawa suke kira taslimul jilid ko mukaddara haka saboda akwai tsugunno bi tsari ba tsugunno a cikin sallah to mukaddara akwai tsugunno a cikin sallah shi yasa aka hana tsugunna ayyuwa a cikin sallah ne farilla ne to kenan shi ma sai a ce tsayawa a gaishe da mutum a tsaye shi ma ya zama haramu sai ya zama yanzu ya zame gaisuwa sai ya mu kwanta ko sai da kasance ne ba a cikin sallah ko ba gaskiya ba tsayuwa farilla ne a cikin sallah tsayuwa farilla ne a cikin sallah to ka ce tsugunnawa yana cikin sallah ne yasa aka hana wanda babu tsugunnawa a cikin sallah babu tsugunnawa babu tsugunnawa to amma kowa ya yi ittifaqi cewa tsayuwa a cikin sallah farilla ne kuma kai da zaka yi da mutum a cikin ana gano wannan abun ko abu na gaba da yawa za ka ga wasu ababen idan tufaye ne suka yi ko yan dalila suka yi shi ne yake zama haramu akwai hotuna sosai wanda za a ga yana nuna an tsugunawa wasu daga cikin malaman wa'anda ba yake ba yan dalilan ba ne ga hotuna aka ɗauka ko to kenan abin sun ya zama to in su wane ne suka yi abu kaza shi ne saɓon Allah in su wane ne suka yi su ba saɓon Allah ba ne ko wasu hotunan daga ciki manya-manyan malaman wayancan ne suke tsugunna ma wasu daga cikin manya ne. Ko? Kai, bari na gaya maka wasu ma cewa suke ka ɗan yi haka da wuyanka ka ɗan yi haka a matsayin alamar girmamawa an ce shi ma haramun ne duk wanda yake da fito ni na yi sharar shi ba na sharar da irin wayannan abubuwan a facebook amma na yi sharar da wannan duk wanda yake da hoton da za a baiwa a shekaru Abubakar Mahmud Gumi Allah ya fitar da rahma za a karrama shi a Saudiya sai ga lokacin da ya zo zai karɓa sai da ya tsubunna haka ta ƙara koma haka na na yi sharar da shi a facebook sai da ya hada da tarihi samun da minista ka kalla lokacin da ya zo hau bai yi ba bai yi ba tsakani da Allah sannan shi na shi ma wata sanda ne ya ma ba a gani ba ka ji wani ya hura na fika ya yi wa'azi ya ce malam ya fita daga musulunci saboda ya yi shirka ya yi muhanin Allah su jira ka ji an yi wannan yana daga cikin yana daga cikin abu mai matuƙar muhimmanci mu tsaya mu gaya mu juna mu gaskiya da yawa a baya an ɗaura mutane kan abin da yake kuskure ne wasu kuma sun rabu akan haka mu da muke rayuwa yanzu kar mu yarda a ɗaura mu akan wannan abu da yawa an yi mana mutane wa'azi da yawa yan sadakan bakwai bid'a ne haramun ne ba irin abin da ba yi ba yan sadakan uku bid'a ne haramun ne babu abin da ba yi ba musamman mu a garin mu a Kaduna ban san nan garin nasu ba dan ma an yi Allah ya ce mana wannan shekarar ta mutu ko cikin wannan ma shekarar wani ya kara faruwa ko maman malam kadiru gombe ba ta rasu ba ba yi zama uku ba ba yi zama bakwai ba kai zama ba gaba ɗaya aka yi gaba ɗaya aka yi wannan zaman kuma da wayannan addu'o'in yarinyar da kaji zari ban dani ba ta rasu ba ba yi ba aji ba zai da taurin kwana goma sha hudu wannan abincin da ake cewa da ba da ba da ba sai da aka yi addu'o'in nan da ake ta magana sai da aka yi kina da kyau mu bude ido ba na faɗa wannan bane dan cin fiska ga wasu ko ko abin nan ko karfaman yan dariƙa yi ba da nake ba ba faɗa wannan dan karfaman yan dariƙa ba ko cima yan izala dika ba a'a na faɗa wannan ne kai da kake sauraron mu ka san gaskiya kawai na faɗa wannan kai da kake sauraron mu ka san gaskiya cewa an ɗaura mutane da yawa a baya kan kurakurai da yawa wasu da yawa sun daina kai ganin cikin iyayen wasu da yawa sun daina daraja iyayen wasu ma baran baran suke da iyayen nan saboda haka da ni da kai kusan gaskiya ba a ne daga lokacin da kake gaskiya to za ka je ka dawo ka fada ka fada kan fada shi ne kawai abu Allah mutuwa Allah ka yafe mana da ake nuna maka cewa ita ibada shine in Allah ya ce ayi abu ayi in ya ce aban aban to yanzu da shine ya cewa dan Allah sallallahu alaihi ya ce mu malaiku shi wa annabi Adam alaihi salatu wassalam sujada sun yi sujada sun yi sujada abu na gaba wanda za ka ƙara ganowa cewa in Allah ya ce ayi abu shine yake zama ibada wasu malan wurin sun je aikin hajji sun je maka ko wayan da basu je ba Allah ya kai mu gaba da wanda ma suka je Allah kara kai mu gaba da ka san maka dadi ne ko a to inda aka ce in kai na ji da rasa abi daidai yake da kai sallah a kowane masallaci banda masallatan guda uku raka a fara yi a masallacin arewa daidai yake da kai masalla a wani masallaci raka a dubu raka a dubu aka san akwai daɗi a lamarin ko ba haka ba to shi ke Allah ya kai mu idan ka je makan nan za a ga akwai wasu nau'ukan abubuwa guda biyu ɗaya an ce yanzu gan shi ka sumbance shi ma ko ka ma taɓa shi shi ne ne dutsen adaran aswad ko ba dutse ba ne dutse ne dutsen adaran aswad da ittifaq dutse ne kowa ya yarda dutse ne ba mutum ba ne ba mala'ika ba ne ba aljani ba ne a'a dutse ne Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama shi ya mutunta shi ya sa ta auren haka ce da ni da kai mun je aikin haji mun ga mun zo wurin mu taba shi mu sumbance shi ma da bakin mu in sumbantan ko taba wanda baki ba zai yi ba ka sa hannunka a baki haka sai haka ko ba ka ake yi ba har yanzu a maka ko in ka je gida za ka ga wani dutse kuma ko za ka ce wannan dutsen kuma ka jibe shi jiba wancan dutsen shine ibada ko ba ma yi sai a ce wannan dutsen ana matsala maka shaidan ne ko ba sai a da hausa a ce wurin jiban shaidan ko ba haka ba a ai zuwa sun yi guda biyu ko wannan Allah ya ce in an zo wurin sa ai kaza wannan Allah ya ce in an zo wurin sa ai ka taba ganin wani ya ce a shi zai iya runguma dutsen shi ake jiban shaidan ne shi kuma haka ka taba ganin wani ya haka taba kawai a tarihi so ɗaya aka taba samun wani mutum ko haka je ya samu takalmin shi ya je har wurin duka ne kai yau kana kafa sai ka ya ta kwaya mai dan wai wannan takalmin ya ce shi ba shi ba shi ma zai ya takalmi zai yi ce amma kai wannan ya kuskure ne ko ba ka ba kuskure ne yadda shari'a ta ce kai haka za shi to wanda ya zama shi ne cikakken ibada kai na yi bari na bari malaman musulunci har ila yau sun kara wa sunan su sani cewa shin wannan sujjada ta takaita ne zuwa ga annabi Adamu alaihi salatu wassalam shi kadai ba za a yi ma wani sujjada ba ko zai yi a yi ma wani sujjada sai ma ya kada kai malamu musulunci suka ce sujjada ba haramta ba har zuwa zamanin annabi Yaqub zamanin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ko wa rafa'a abawai على العرش وخروا له سجدا kaga sujida ba ta rafa ko wa rafa abawai ala al'arsh wa kharru lahu sujada wasu ma'ana suna cewa a a ba sujada an sa goshi aka ma annabi Yusuf ba a a wai al-injina ne wai kai haka din nan shi yasa ake haramta al-injina da kai haka wai shi kai ba ka wani yanda Allah ya ce sujada ka bashi a sujada kawai take shiga cikin fahimtar wayannan malaman ba a haramta yin sujjada ba har zuwa zamanin annabi yaqub domin ga qur'ani ya tabbatar an yi ma annabi yusuf alaihi salatu wassalam da ma tun farko ya fada ya gani a cikin farki ya inira ya abati inira ayu ada akra kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin wa rafa'a abawayhi al arsh wa qaru lahu sujjada وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل تجعلها ربي kenan ba a haramta sujada ba har zuwa wannan lokaci wasu malamai suka ce zance mafi shahara shine ba a haramta yin sujada ba ga wani Allah subhanahu wata'ala a matsayin girmamawa har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama aka haramta wa yi wa wani Allah sujada da fakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da bishiya ba mu faɗa ba bishiya ta zo har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su jira manzon Allah ya tambaye ta man ana wane ne ko ko ba na faɗa ba ko lokacin da manzon Allah yake ma wani tallan musulunci wannan mutum ya to kana da shida kai annabi ne yake fara shi da shida yace me shida ka yace wancan bishiyar da ke tsallakin ta ka je ka ce mata manzon Allah yana kira sai ga bishiyar ta tuko ta taho tafiya sosai ta ƙara dubawa imam bukari ya kawo ai ba murginawa sai aka sai ta murginowa ba tafiya sai shi ta jawo su har gaban manzon Allah sai shi da saki da karin shi ne manzon Allah su ga manzon Allah ya tambaye ta ce ki ni waye manana shi Rasulullah. Kai annabin Allah ya ƙara tambaya domin kada mutumin ya ji kaman ai kama ne da shi. Maza Allah ya ƙara maimaitawa na biyu ya ce wane ne ni? Ta ce manzan Allah ne kai. Ya ƙara maimaitawa na uku wane ne ni? Saboda ka ce ni kai manzan Allah ne. sai abu na biyu wannan raƙumin akwai wani raƙumi wanda ya hauka ce cikin nan liman raƙumi da ya hauka ce iyayen gidansa za su yanka shi ko za su yanka shi domin ne sun kafin a haife su baban baban yaran ya mallaki rabuwa ya yi ta hidima ya yi ta hidima ya yi ta hidima har baban ya rasu su suka gada yanzu karfin rakumin ya kare baya iya yin aiki kamar da ai ko mutum ma haka ne ko karfin ya kare sai suka ba da shawara za kamata a yanka shi kawai sai a koyi wani ya ce a ni za ta ce za a yanka sai ya hauka shi kawai in ya kama wannan ya ci za ya kama wannan sai gudu sai gudu Zara sallallahu alaihi wa sallama yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bani sai yawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su jira sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tambayar sa menene ya faru har kuma sai manzon Allah kai ya jira ko kuma sai manzon Allah kaka jira na jido ba san waye Sala yake tambayar sa shi ne yake gaya manzon Allah ta abinda waɗannan mutanen suke faɗa shi ne manzon Allah ya ƴanta shi yake a cikin shi kana ƙara ba shi wani wahala mahaifin ku ya mora kuma ku mora ƙarfin shi ƙara fice za ku yanka a gane shi haka yi sun yi haka yin tashi zama tu suka ci yanki to wa'annan ababen guda biyu da suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sujada kamar yadda Ibn Majah ya kawo ko za mu duka ya ba Ibn Majah bane wannan cikin sai suke cewa to nahnu aula bis sujudi laka min al-jabal wal jamal suka ce mu ne mafiya cancanta mai maka sujjada ya rasulullah akan bishiya da raƙumi qala sallallahu alaihi wasallam sai yace da su la yanbaghi an yasila li ahad illa illa lillahi rabbil alamin babu wani wanda ya halatta a yi masa sujjada sai Allah ubangijin talibai a hadisin da ibnu majah ya rawaito shi wanda imamu sabti ya kawo shi cikin littafin sa sahihi yake cewa an kawo ruwaya daga Abdullahi bin Abi Aufa yake cewa lamma kadima Mu'az bin Jabal yayin da Mu'az bin Jabal ya dawo daga garin Sham ko ba kowa ya tuna kisan Mu'az bin Jabal ba da aka tura shi ya zama alƙali a can garin Sham har manzon Allah yake tambayar sa ya Mu'az kalla maza Allah ma sai da ya masa jarabawa yace ya Mu'az ya za ka yi idan aka kawo maka wata kabiya da me za ka yi hukunci معاذ بن جبل سيتي أرقوا بكتاب الله زن يوقن في جلتات الله كما قال صلى الله عليه وسلم آياته بشيكة إذا كدوبة سن القرآن baka iya gano wannan hukuncin ba cikin alƙur'ani ya zaka yi yace zan yi aiki da hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ya ce bisa kaddarawa sai ba a samu hukuncin ba a cikin zartuttuka ya za ka yi ya ce a shaidu ra'ayi wala ali zan yi istihadi cikin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani zan yi tsaye da fitar da hukuncin a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani Zara sallallahu alaihi wa sallama sai ya taɓa kirjinsa ya ce na gode wa Allah da ya datar da dan aike na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yake so da kuma Allah الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يحب الله ورسوله. أنا ولا ما أنكر كده أنا جماعة أجيب هاي ko su zama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga basis kenan na ijtihadi to wannan mu'azin yanzu ya dawo daga Sham daga wancan garin da aka tura shi sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min Sham sai sajada ka gani sajada da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'az sai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sujada fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu'az ba haka menene wannan nake gani fa kana sai ya ce يا رسول الله يقول يا رسول الله قدمت الشام ناجي قال الشام فرأيتهم يمسجون بمعرفته ناجم سنا يوى من يمن يمسجد تشابور فأردت أن أسأل ذلك بك سينا سوقونا نفا da kai ma na yi maka sujjada don girmamawa kamar yadda na gani a wancan gari na sham ake girmama manya. Kala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kaga yanzu ne zamu samu cewa an hana daga yanzu faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala taf'al kar ka aikata fa inni domin cewa ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law amartu shay'an bi an yasjuda li shay'in da zan kasance zan umarci wani abu da yamma wani abu sujada la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha da na umarci mata su rika yi wa mazajen su sujada a matsayin sujada ne ibada ko na girmamawa na girmamawa da na umarci mata su rika yi wa mazajen su sujada don girmamawa me yasa ko haƙƙun haƙƙu rabbiha domin haƙƙin ubangijinta hatta to an iya haƙa zaujiya har sai ta sauke haƙƙoƙin mijin nan nata hatta law ta'aluha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'u har ma a ce da mijinta zai bukace ta a matsayin kwanciya na aure tana cikin wannan ɗan shekar nan kun san suna da rakumi ne sai yi wani ɗan rumfa a cikin rakumin ko ya ga kiran kamar su yi ma ne su ma ko wani ɗan bukka ake ɗaurawa a kan rakumi cewa jami'in mace zai neme ta a cikin wannan ɗan ɗan bukkar manzon Allah ya ce to a nan wurin ma sai ta biya ma mijin nata bukata to duk da haka ba ta sauke nauyin ta ba saboda haƙƙin da ke kan mene haƙƙin miji a kan mata to daga nan ne yanzu sai muka samu hukuncin an ana aiwa wani sujjada don girmamawa sujjada na daura goshi a ƙasa to daga wannan lokacin ne aka hana sujjada don girmamawa sai aka mai da shi musafaha a gama hannu a gaisa shi ne kuma akan musafaha aka wani hukunci cewa idan mutum musulmi ya miƙa ma ɗan uwansa musulmi hannu suka gaisa to ba za su rabu ba ba za su cire hannunsu haka ba har sai an gafarta musu dukkanin su zunuban su sai an gafarta amma da yawan mu wasu ya ce wai corona da ka ji ko mu wani hannu sai ga yaro corona Allah mun tuba Allah ka yafe mu to amma dai daga dukkan alamu corona dai Allah ya tafiye da ita ko tunda Allah ya tafiye da corona sai mu koma mu ci gaba da addinin mu ko yadda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana a cikin ayan an ta da hukunci an ce fasadadun illa iblisa illa iblisa aba to wannan iblis din shine baban aljanu gaba daya shine baban ka san an ce wal janna khalaqnahu min nar samum min qawl min nar samum ko su aljanu an halicce su ne daga wuta daga harshen wuta ko daga nan aka aka halicce su kamar yadda annabi adam alaihi salatu wassalam shine baban mutane gaba daya an ce asalin sunan shedan asalin sunansa shine al-harith al-harith na sa'u al-harith shine asalin sunansa an ce yana daga cikin wayannan aljanu na farko din nan wanda aka halice su a duniya ko suka zo duniya din nan wanda suke ta kace suka ta kace junan to shi lokacin yana dan karami shine mala'iku suka dauke shi da arga an kakkashe wayannan aljanun da ke doron kafa tunda shi dan karami ne sai aka yi sama da shi ya sa ya zauna cikin mala'iku kamar yadda wasu malamai suka faɗa a ayat an ce maka فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر sai dai shaitan ne yaki sai ya yi girman kai daga nan musulunci sai ya saka hukuncin girman kai daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan qara abu adama idan dan adam ya karanta ayatul sujud ayatul sujada sai yayi sujada ba ci Qur'ani akwai wasu ayoyi ba da ake karantawa sai ayi sujada ko ko ba haka ba kalla la tuti'u wasjud wanda ina cikin wanda ake yin sujada ko ba ba to idan mutum ya karanta wannan ayan sai yayi sujada to shaytan sai ya gudu yana yin kuka yana cewa ya wailahu ya wailahu ya kai tansa wani ruwaya yake cewa ya wai ya waili ya waili an kuma dan adam da ya sujada ya yi sujada falawul janna to yanzu a ba ta aljanna shi kuma an umarce shi da ya sujjada yake yin sujjada falahun nar ko falahun nar in ji shi yake sai yake yin sujjada ko wuta ta tabbata a gare shi Masala sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fastakbara duk wanda ya girman kai kamar yadda shedan yayi to ya nuna dan adam yana kwaikwayon shedan kenan saboda haka daga nan aka haramtawa duk wanda yake da misqala zarratin na girman kai a cikin a cikin kansa an haramta masa shiga aljanna shine kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin kibri min kibri manzala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba zai shiga aljanna ba duk mutumin da ya zamanto a cikin zuciyarsa akwai girman kai daidai da kwayar zarra sai wani sahabi ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasana wa na'alahu hasana yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan dai ba mutum zai so a ce ya sa kaya ba yau haka ko ba ta ba dukkanin kowa yana son ya yi shiga mai kyau ko sannan kuma yana son ya sa takalmi mai kyau tare da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe addini ya ji ne kan tsafta da kwalliya idan yanzu ba hujja bane in zo in sa kaya ya gabu ko kaya sun jajjabe ashe ba su karantarwa addini na idan kalubale ne a gare ni kan ne ya na sa kaya ya gabu kwan sa kaya da batu wai da suka dabe da suka yi da suka suka yi dauka baya cikin karantarwa addini Allah ya ce to shi ne wannan yake fara sai daga cikin sabon manzon Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai so ba kayan su zaman to masu kyawu takalmin shi ba ya zaman to mai kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna Allah jamilun lalle Allah subhanahu wataala mai kyau ne kuma yana son kalliya an gani ko Allah yana son kwalliya. Alkibaru abin da ake nufi da girman kai, wadarul haq shi ne ƙin gaskiya. Iri-iri ga gaskiya tana ganin ka sa kafa ta tushe. To zara Allah alaihi wasallam ya ce to wannan shi ne abin da ake nufi da kibaru girman kai. Wa zamdin nan da kuma wulaƙanta mutane yana daga cikin girman kai. Saboda Allah ya ba mu kuɗi ko Allah ya baka mukami karɓa wulaƙanta mutane ba musulunci ce ba a san haka wani hadisin hadisi ne wanda imam bukari a imam muslim ya rawaito alhamdulillah da ruwa nan ba to za mu iya ɗaukar aya ta gaba ko tunda ruwa ya yazo sai mu hakura haka ko to ina ganin za mu hakura haka sai mu an mu tambayoyi ɗaya biyu uku abinda mu faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana إنه ولي ذلك والقادر عليه من لا والله. Ina kun tambaya ɗaya biyu. To, da wawe na tambaya. Na. Babu yana tambaya kan hukuncin shiga da waya wanda akwai alƙur'ani a cikinta shiga da ita bayi. Yaya hukuncin shiga da ita bayi yake? To, malamai sun yi magana a kai. sun ce idan ya zamanto wannan Qur'anin sai da ka bayi sai ka bude ka dauko wayar naka sai ka danna sai a buɗe da sai ka Qur'ani a cikin wannan ba ba ni baka bude application din ba kan wayar da shi kenan za ka shiga bayi da wayar ka domin abinda malaman lecture suka wuce a cikin magana a kai kai wa wani ya ce malaman sauki a ai da ni zai sosai ni da ni ne ne abin da suka bada fatawa akai shi ne ai da yawa akwai ba da ta ko ba ta bane ba ba ya hada Qur'ani ko ba ta ba ba ba ya hada Qur'ani ko ya hada wasu abubuwa da cikin Qur'ani kai ko ma ba komai ba ba ya hada Fatiha in ba ki gaba yi kana jira tuyar da haka da aje a daidai sai ki gaba yi da so da kin zabu Qur'ani ana yi ba a yi ko kuma za su kan namu mun haddace alƙur'anin a kasar hawa cewa ake an ga haddace alƙur'ani izu sittin a gaba a ka taɓa ganin wani zai shiga bayi sai ya cire wuyan shi ya cire kan ya ajiye ya shiga bayi saboda ya haddace alƙur'ani to kaga wannan alaran ma dan wannan ma haddace din ai idan ya shiga bayi ya karanta alƙur'ani kaga ya fito alƙur'ani ko to haka ma waya aka ce cewa kana da Qur'ani a cikin wayanka in ka shiga bayi kar ka buɗe wurin da akwai alƙur'ani Allah ya ce mana Allah ya tsare mu yasa aka yi magana kan masu sa ringington na Qur'ani ko za ga wasu mutum sa ringington na Qur'ani يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة aka ce to irin wannan haramu saboda nan abu na farko suka ce za ka iya shiga bayi sai a kirawo ka sai ayan Qur'ani ta fara ƙara abu na biyu za a iya kiranka kafin ayan ta kai karshe ka yanke ka ansa ka mutu da alqur'ani kenan na ka ga baka mutu da alqur'ani ba sai malamai suka ce to baya halatta haka mu je tambaya na gaba So, su malamai sun kawo maganganu haka, wasu malamai suna ganin mutum ya karanta, mutum ya karanta daga hajjar sana al-Qur'ani ya haddace ya yi masa. Wasu kuma suna ganin, wasu suna ganin cewa tun da ana maganar kan yawan ayoyin da ka karanta yawan ladan da za ka samu. Sai suna ganin mutum ba laifi sai ya buɗe al-Qur'ani haka yana karantawa domin yawan ladansa ya tsaro. abin da wasu ke ganin ke musamman bayan kai kai za ka yi a gidanka sai ka fito Qur'ani kai ta karantawa kai ta karantawa har zuwa abin da Allah subhanahu wataala ya baka dama da duk wanda zai mutum yayi ana maka fatan alheri a kai insha Allah wannan ma wa alaikum salam yin crypto cryptocurrency dan wa yana magana ne akan tambaya akan cryptocurrency abinda malaman musulunci suka ce abinda malaman musulunci suka ce shi cryptocurrency wani wani sabon kuɗi ne da aka kirkiro shi a duniya an gani ko irin su bitcoin ko ba haka ba irin su bitcoin makamantan irin wayannan abinda malaman musulunci suka ce shi ne idan duniya ta yadda kuɗi ne to shi kenan ya halatta kuɗi ne idan duniya ta yadda kuɗi ne shi kenan ya zama kuɗi amma in duniya ba ta yadda kuɗi ba ne to ba kuɗi ba ne in duniya ta yadda kuɗi ne hukuncen hukuncen kuɗi zai hau shi kenan wallahu ta'ala alam wani tambaya sai na ganin tambayoyin sun kare kenan to ga wannan wayar tambaya Mene ne ke gaba da? Dan wani na magana wanne ne ke gaba da wani tsakanin sadaka da kyauta. Kaga sadaka tana zaman kanta, kyauta tana zaman kanta, dukkanin suna da hukunta hukuntan su. Sadaka ita ne aka ce idan mutum ya bayar da ita tana tunkuɗe musiba da bala'i kamarin. kyauta kuma wannan kyautatawa ne tsakaninka da ɗan uwanka ko wanda kuke rayuwa kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawarin lada a kai saboda haka kyauta bata kai girman sadaka ba an gane wannan ko kyauta bata kai girman sadaka ba eh shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya maka cikin alƙur'ani mai girma yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim إن تؤذوا الصدقات ونئما به وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم to cika sadaka tana gaba da kyauta gaskiya an gani ko domin ku sadaka in za ka bayar kana bayarwa ne da niyyar cewa na bayar da ita a matsayin sadaka to Allah sai ya yabe maka ko ya kautar maka da bala'i ko musiba saba'in eh amin malana kenan inda ka ne a mutum da suna kan da alkur'ani na yin kuskure a kuma yin kuskure mutumin da zai zo yana karanta Qur'ani yana yin kuskure ai kuskure ya bude Qur'ani ya karanta sai ya fi mana ina ganin shi kenan ko to an ce sauran yan uwa da suka rubuto tambayoyi sauran yan uwa suna bukatar su yi tambayoyin da Allah ta ya rike mana ko abu sallu ala nabiyil karim Allah kuma ta wasu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna ta wasu da wannan ruwan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara sauka da rahma a wannan gari namu na kafanta dukkanin abin da zai zo ya zama to damuwa a wannan garin alfarman wannan watan alfarman wayannan kwanaki goma Allah ka dauka wannan damuwa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imamu mu muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tsara masa lafiya Allah ya tsara masa lafiya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu dama maka muna tawassuli da manzon Allah Allah ya tsara masa jagoranci dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da mu da bimani kita Allah ya duba zuri'a mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai martaba muna ta wasu daga san Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara musu jagoranci Allah ya ƙara musu jagoranci Allah ya amfani da shi kan dukkanin abin da zai zamanto alheri da ci gaba ga al'umma wannan yankin dukkanin abin da zai zamanto damuwa ga al'umma wannan yankin Allah ya kira hannunsa a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu hidima da mu da kawainiya da mu dare da rana Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri Allah ya zuciya su albarka dan alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikin su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci kowa da bukatar sa nan na alheri duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya biya mana اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإلى شر ما أهمنا وغمنا ولا الإيمان بالكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابي بيننا وبينهم بالخيرات رب كثير وارحمه وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم